أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hashiri jiya mun kwana ƙarshen aya ta 21 fadin Allah maɗaukacin sarki لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويوضا متاشي أفرقا آية عشرين لبيو الله يمنى جاغورا يسام داتي دديدي الله يسام داتي دديدي تسي الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سركي يتي هو الله الذي لا إله إلا هو الله shine abin bauta da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba jama'a mun fahimta huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba duk abin da kaga ake bauta mishi koma bayan Allah bai cancanci wannan bautan ba jama'a mun fahimta cancanta ke sa a bauta ma wadda za a bauta mishi Allah kaɗai ya cancanci bayi su kaɗaita shi da bauta shi kaɗansa bauta ma wani abu koma bayan Allah zalunci ne domin abin da ake bautawan bai dace ba bai cancanta ba a ce shi abin bauta ne jama'a muna ji duk wanda ya bauta ma wani koma bayan Allah to ya yi shirka da Allah ya gaggauta tuba ga Allah idan bai tuba ba mutuwa ta riske shi to babu rahama babu gafara tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba hakkin Allah ne da ya kadaita da wannan hakkin ake jingina ma wani Allah jama'a mun fahimta babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah Allah shi kadai ya cancanta bayi su kadaita shi da bauta jama'a mun fahimta shine a farkon suratu ali imran ai yake cewa allahu la ilaha illa huwa allah ya ce allahu la ilaha illa huwa allah shine kadai abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya idan ba allah ba kamar wani ne ya ce to dan me za a ce Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi Allah sai ya ce alhayyul qayyum Allah ya ce ni fa ni ne alhayyul qayyum wanda bai siffanta da waɗannan sifofi ba ya isa ya ce ya cancanta a bauta mishi Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba meye dalili akan haka Allah sai ce alhayyul qayyum don Allah shine alhayyu alif da lamun da ke cikin alhayyu istigraqiyya ce ta game kowane irin bangare na cikar kamala ta rayuwa jama'a mun fahimta alhayu Allah shi ne rayayye wadda rayuwar take cike da kamala ta kowace fiska domin shi Allah ba abin da ya gabace shi kuma babu abin da zai ga bayan shi jama'a mun fahimta shi yasa ake ce mishi al-awwal wal akhir shine na farko babu abin da ya gabace shi domin duk rayuwar da wani abu ya gabace ta to wadda ya gabace ta ya fi ta kamala jama'a mun fahimta idan aka ce wani ya gabace ka to ko ba komai akwai tarihin da zai baka da labarin da zai baka wadda baka sani ba ya fi ka kamala ko bai fi ka ba saboda haka ake ce ma Allah al-awwal shine na farko ba wadda ya gabaci Allah wal akhir Allah kuma shine na ƙarshe ba wadda zai ga bayansa jama'a mun fahimta domin in aka ce akwai wani wadda zai ga bayan ka to ko ba komai akwai wani bangare na kamala da ya fi ka domin akwai abun da zai faru wadda kai baka san ya faru ba Allah shine alhayyul ladhi la yamut alhayyul ladhi la yamut rayayyen da baya mutuwa jama'a mun fahimta to duk wanda rayuwarsa take da wani bangare na naƙasa to shi bai cancanta a ce shi abin bauta bane jama'a mun fahimta idan aka ce akwai wani ya rigaye ka wani ya gabace ka to wanda ya gabace ka nan tilas yana da wani labari yana da wani ilimin da kai baka da shi idan kuma aka ce akwai wadda zai kasance a bayanka to wadda zai kasance a bayankan shi ma akwai wani abu da zai sani wadda bayan gushewanka kai baka san da shi ba jama'a mun fahimta idan za ka mutu to baka da cikakkiyar kamala baka cancanta a ce kai abin bauta bane in kuma muna fahimta shi yasa duk wanda zaka daga wanda aka rike shi ake bauta mishi koma bayan Allah bai cancanta ba bai dace ba duk walittakan wanda ake ganin shi waliyi ne bai kai a bauta mishi ba saboda waliyi akwai abin da ya gabace shi akwai ko babu akwai abin da ya gabace shi ya gamu da rauni na farko shi wadda ake ganin waliyin ne ake ganin ya cancanta a bauta mishi lokacin da yake jariri yana kashi a jikinsa ana wanke mishi haka ne ko ba haka ba to bai dace a ce za a bauta mishi kuma daga baya ba bai cancanci bauta ba duk wanda za a wayi gari kuma bayi nan ya ƙare shi yasa annabi ibrahim cikin karatuttukan da muka karanta a baya sai ya ce taurari tauraro shine ubangijinsa da gari ya waye ya ɗaga ido sama sai bai ga tauraro ba sai ya ce la uhibbul afilin ba na so ba zan rike ba ba zan bauta ma abinda ke gushewa ba jama'a mun fahimta daga baya sai ya ce to wata shine ubangiji na da gari ya waye ya daga kai sai bai ga wata ba sai ya ce la uhibbul afilin ya ce wallahi ba zan bauta ma abin da wataran zan wayi gari bayi nan ba daga baya ya ce rana shine ubangijin da dare ya yi ya daga kai ya nemi rana ya rasa ya ce ba zan riƙe rana ba jama'a mun fahimta to duk wadda rayuwarsa ba ta da kamala ta dawwama bai cancanta a bauta mishi ba shi yasa da Allah ya ce Allah shi kadai ne abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah meye dalili Allah ya ce don ni ne alhayyu alhayyu alladhi la yamutu rayayyen da baya mutuwa jama'a mun fahimta sai kuma yace alqayyum bi ma'ana alqa'im bitabbiri shu'unil kalki Allah shine tsayayye wajen kintsawa da tsarawa da gudanar da rayuwar bayi jama'a mun fahimta kasan idan bai tsayu da kansa ba ai kuma ba zai iya tsayar da waɗansu ba duk duniya babu wanda yake iya tsayuwa da kanshi independent ya rike kanshi da kanshi face Allah ne ya tsayi da shi a inda yake tsayi jama'a mun fahimta Allah ya ce to ni ne alhayyul qayyum alqa'im bi nafsihi alqa'im ala ghairihi shi ya tsayu da kansa bayi bukatan kowa bayi bukatan taimakon kowa sannan kuma shi ya tsayi da bayi suka tsayu a matsayin da suke rayuwa a kai jama'a mun fahimta banda Allah akwai wadda ya cancanta a bauta mishi babu duk abin da bayi suke yi Allah ke shirya musu wannan abin Allah ke kintsa musu wannan abin Allah kuma ke gudanar da wannan abin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma banda Allah babu wadda bayi da bukatar madogara ko majingina haka ne ko duk wanda ake ganin ya kai a bauta mishi ya kai a dauki a rike shi abin bauta kamar yadda muka ambata da farko zaka samu a farkon al'amarin sa a rauni na farko daukan sa ake goyon sa ake ajiye shi ake jama'a mun fahimta in an ajiye shi kuma sai an dauke shi to gobe ko jibi bai isa ya rikide ya dawo abin bauta ba jama'a mun fahimta annabi a hadisi yace wal jinnu wal insu yamutun Allah ya ce da aljanu da mutane duka suna mutuwa to duk wani waliyi ko dai a cikin mutane ne ai ko a cikin aljanu ko to tun da zai mutu kaga ai bai cancanta a bauta mishi ba in aljani ne ma zai mutu jama'a mun fahimta Allah ya ce huwallahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah wadda ba abin bauta da gaskiya sai shi alimul gaibi wa shahada masanin abin da ke ɓoye masanin abin da ke bayyane jama'a mun fahimta shi kadai ya kadaita da sanin fakakkun abubuwa ababen da suke ɓoye babu wadda ya san gaibu in ba Allah ba haka ne ko wa shahada haka kuma abin da yake bayyane la ya anhu مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أكبر ولا أصغر من من ذلك ولا أكبر أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين shi Allah subhanahu wa ta'ala la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama ba abin da ke koyuwa ma Allah daidai gwargwadon kwayar komayya abin a sama yake ko kuma a ƙasa yake wala asgara min zalika wala akbar abin ko zai kasa kwayar komayya ko zai ɗara kwayar komayya illa fi kitabin mubin face abin yana rubuce a cikin lauhul mafus kaga kenan ba ma an san shi ba amma rubuce wannan abin ko alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin boyayyun al'amurra boyayyun ababa ababan da suka faku gabarin ilimin bayi wa shahada Allah kuma shine masanin abin da yake bayyane huwar rahmanur rahim Allah shine mai rahama Allah shine mai jin kai jama'a mun fahimta ar-rahman الرحيم duka sunaye ne daga cikin asma'ullahi husna ar-rahman ala wazni fa'lan ar-rahim ala wazni fa'il idan an ce ar-rahman mai yawan rahama li'an al-fa'lan tadullu ala al-kasra duk abin da kaga ya shiga wannan ma'auni na fa'lan to ana gaya maka abun yana da mugun yawa ne wadda ba wadda ya san iya adadin shi in ba Allah ba jama'a mun fahimta Allah ar-Rahman mai rahama mai jin kai suna ne daga cikin sunayen Allah ar-Rahman yana kuma daga cikin sunayen da Allah ya fi so in ji manzan Allah an raɗa ma wani bawa daga cikin bayinsa annabi ya ce ko abdullahi ko abdurrahman ai yana son sunan ko sifar da take cikin wannan sunan ita ce rahama ɗin ar-rahman mai rahama kuma akwai rahama jama'a mun fahimta yan uwana masu albarka wannan sifa ta rahama wannan suna na ar-rahman yana ɗauke da ababen wa'azi da jan hankali masu nauyi ma'ana masu yawa ga bayi idan da za a ce mu yi darasi akan ar-rahmanu wannan suna na ar-rahmanu za mu iya kwana uku muna darasin ba mu gama karatu akan ar-rahmanu ba idan aka ce ar-rahman shine mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da rahama ya siffanta da rahama rahamarsa ya ce ta yi rinjaye ta shallake fushinsa da azabarsa jama'a mun fahimta? rahmati galabat gabar Allah ya ce rahamata ta yi galaba ta shallake fushina in ji Allah jama'a mun fahimta duk mu'amalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da bayi yana mu'amala ne da bayi a bisa rahama da jin kai amin idan da bayi sun fahimci waye Allah sun fahimci waye Allah sun kuma ɗabbaka alaƙar da ya kamata a ce ta kasance tsakaninsu da Allah jama'a wallahi da duk mun samu sauƙi mun huta a cikin rayuwa muna fahimta shi Allah duk mu'amalar da zai yi da wani duk alaƙar da zai yi da bawa yana yi ne a bisa rahama yan uwa mun fahimta duk alaƙar da Allah zai yi da bayi yana alaƙar ne a bisa rahamarsa addini wannan da Allah ya shar'anta mana Allah sai ya ce wannan rahama ɗin wannan tausayi da jin kan Allah ya ce shi ya sa ya shar'anta wa mutane addini jama'a mun fahimta duk alakar da Allah zai yi da bayinsa jama'a yana alakar ne a bisa rahama da jin kai bisa rahama da jin kai Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah ya ce baka taba fatar za a saukar maka da wannan littafi na alkur'ani ba ma'ana baka yi tsammanin kai ne manzon ba baka yi tsammanin za a saukar maka da wannan littafi da za ka jagoranci wannan al'umma ka shiryar da wannan al'umma da wannan littafi ba kamar wani ne ya ce Allah to don me ka saukar da alkur'anin Allah sai ce illa rahmatan min rabbika Allah ya ce face kawai rahama ce daga ubangijinka jama'a muna fahimta inda za mu yi ta kawo misali duk wata alaka da kaga Allah yayi da bayi wallahi malam zaka samu tausayi da rahama yasa Allah yayi alakar jama'a muna fahimta ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ma Allah sai yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin إلا رحمة للعالمين Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace ba mu aike ka ba zuwa ga al'ummarka sai don rahama da jin kai ga dukkan talikai baki daya yan uwana muna fahimta shi yasa annabi da kansa da kansa yakan ce ana nabiyur rahama yakan ce ni annabin rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace ba mu aike ka zuwa ga mutanenka ba Allah yace face sai don jin kai ga talikai baki daya yanzu mun ga alqur'ani da Allah ya saukar mana ai yace rahama da jin kai yasa ya saukar mana ko ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare mu nan ma Allah yace rahama yasa ya saukar mana ku duba ruwan sama وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته Allah ya ce, wa huwa allazi yursilu riyaha Allah shine yake turo da iska bushuran ta zamme bishara baina yadai rahamati gaba ga zuwan rahamarsa in za a yi ruwa ai wani lokaci zaka ji iskar da take hurawan har da kanshi kanshin ruwan a ciki ko Allah ya ce to ina turo irin wannan iskan ne domin a muku albishir ga ruwan sama na tafi amma ruwan saman Allah sai ya ambace shi rahama ga bayi jama'a muna ji wa huwa allazi yursilu riyaha Allah shine yake turo da iska yake aiko da iska baina yadai rahmati bushran baina yadai rahmati tazammai bushara gaba ga zuwan rahamarsa wannan rahamar ai shine ruwan sama ko da aka zo maganan dare da ini sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi Allah ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah sai ya hada muku dare da wuni litaskunu fihi saboda in dare dare yayi ku dinga samun natsuwa kuna hutawa walitabtagu min fadlihi idan gari ya waye ini ya bayyana ku fita ku je ku nema daga falalan Allah wala allakum tashkurun don ku yi godiya ma Allah jama'a duk muna fahimtar wannan ko inda za mu yi ta kawo irin waɗannan ayoyi duk alakar da kaga Allah zai yi da bawa to sai ka samu rahama ta sa za a yi wannan alakan yanzu inda bayi sun gane mutane za su dinga yanke alakar su da Allah mutum zai yi watsi da Allah in uwana muna fahimta da kyau dare da wuni ga su yadda muke rayuwa muke kai kawo wa min rahmatihi yace yana daga cikin rahmarsa ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah sai sanya muku dare Allah sai sanya muku ini idan da dare aka yi tutur da rayuwar bayi ba za ta tafi daidai ba idan da wuni aka yi tutur da rayuwar bayi ba za ta tafi daidai ba Allah sai ya hada dare sai ya hada ini Allah sai ce to hada muku dare da wuni Allah yace na daga cikin rahamata jama'a muna fahimta litaskunu fihi saboda in dare yayi ku dinga samun natsuwa a cikin daren kuna samu kuna hutawa kuna sakewa ka duba wani ikon Allah gida in yara sun kai arba'in ko hamsin a gidan idan dare ya yi kowa zai yi bacci har ka iya fitowa tsakar gidan daga jeren wando haka ne ko ba haka ba amma idan yara biyar ne a gida ƙarya ne ake da rana duk yaran sun yi bacci ashe kenan in ba dun akwai dare ba da magidanta da sun samu matsala ko ba za samu ba da an samu matsala Allah ya ce wa min rahmatihi to rahama ce ta Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah ya hada muku dare da wuni litaskunu fihi domin cikin dare ku dinga samun natsuwa walitabtagu min fadlihi ku dinga in gari ya waye ku dinga fita kuna nema daga falalarsa wala Allah kun tashkurun domin ku dinga godiya ma Allah subhanahu wata'ala da ma muna fahimta wannan shi yasa malamai suke cewa in an ce arrahmanu sai a ce mai kyauta a duniya arrahim mai jin kan muminai a lahira domin duk abin da muka ambatan nan in dai rahamar duniya ce zaka samu da masu da'a da marasa da'a duya musu da ba mun fahimta idan mun zo kan arrahim zaka ji kuma yadda yake keɓe waɗanda suke da'a amma in dai wannan rahama ce ta rayuwar duniya to saboda yadda yawan ta tumbatsa rahamar tana da yawa kowa ma ana bashi da mai da'a da maras da'a da mai imani da maras imani yanzu da muka bada misalin ruwan sama bushuran baina yadai rahamati ruwan sama ba rahama bace to sai yace ba za a zubar da ruwan a gonakin masu sabon Allah ba ina kowa aka bawa rana da wata ai ya ambace shi rahama ce ko amma kuma sai ya game kowa da kowa duka ana amfana shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi an keɓance waɗansu ne aka ce su ne na manzon Allah babu ruwansa da suwa ne ina duka aka aiko shi ma duniyan baki daya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira عبده ليكون للعالمين نذيرا da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya game dukkan duniya yace duk duniya manzon Allah nasu ne tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sassaukar da wannan alfurqan alfurqan shine alquran ala abdihi ga bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li yakuna lil alamin nadira don ya zama mai gargadi ga dukkan talikai baki daya jama'a muna fahimta ko to duk inda Allah zai yi wata alaka da bayi ƴan uwana masu albarka mu fahimta alakar Allah da bayinsa alaka ce ta rahama alaka ce ta jin kai alaka ce ta tausayawa alaka ce ta jin kai alaka ce ta tausayawa wanda ya fahimci haka ba zai yi watsi da Allah ba wanda ya fahimci haka ba zai yi watsi da addinin Allah ba idan dai addini an shar'anta mana shine saboda rahama idan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko mana shine saboda rahama ashe kenan wannan rahamar ya kamata a ce mun kusance ta domin ribatan abin da ke cikin ta na alkhairi bayan Allah mun fahimta mu kan mu kan mu kan ba ga munan bayi ba ko suratu hud ne ko suratu yunus ne yake cewa walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida
ربك يجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس sake ayan nan أجمعين Na'am.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
ولذلك خلقهم وتمت كلمة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida idan da ubangijinka ya so da ya sanya mutane baki ɗayansu akan tafarki ɗaya su zama 'yan tauhidi baki ɗayansu Allah sai ya ce wala ya zalu na muktalifin amma mutane ba za su gushe ba a cikin saɓani wannan yana kan shari'a wannan yana kan bata wannan yana tafiya akan daidai wannan yana tafiya ba akan daidai ba illa marrahima rabbuk sai kawai wadda Allah ya ji kanshi Allah sai ce walidhalika khalaqahum kuma saboda hakan Allah ya halicce su ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi illa marrahima rabbuka walidhalika khalaqahum suka ce abinda Allah ke nufi shine saboda Allah ya halicci bayi ne saboda ya musu rahama jama'a mun fahimta illa marrahima rabbuka sai wadda ubangijinka ya ji kansa sai ya ce wali zalika khalaqahum kuma saboda ya ji kansun ya halicce su jama'a mun fahimta da rayuwar bayi da gudanarwansu da kai kawansu duka yana kai kawo ne tsakanin rahamar Allah jama'a muna fahimta babu abinda Allah ke nufi da bayi idan ba jin kai ba babu abinda Allah ke nufi da bayi idan ba ya nufe su da rahama ba illa man rahima rabbuk sai wadda Allah ubangijinka ya ji kansa Allah sai ce walidhalika khalaqahum kuma saboda a ji kansu Allah ya halicce su jama'a mun fahimta idan ka kalli irin abubuwan da suke faruwa a rayuwa domin idan an ce alaƙar Allah da bawa alaƙa ce ta rahama da jin ƙai kamar yadda muka ambata muka babba da misali a cikin alkur'ani to wani zai ce to yaya fitintinu da rigingimu suke hauro wa bayi kuma waɗannan fitintinu da rigingimun duka suna afkuwa ne da izinin Allah jama'a mun fahimta to bayin Allah hatta waɗannan fitintinu da rigingimu da wahalhalu da suke taso mu bayi wallahi suna taso mu bayi ne saboda rahamar Allah jama'a mun fahimta duk kawai inda ka kalli alakar bayi da Allah alaka ce ta jin kai da rahama sai wadda ya kangare ya juya baya to shine ke fadawa a cikin fitina jama'a mun fahimta har waɗannan ababa da suke ɗaga hankalin mutane ke sa mutane su shiga halin kakanikayi waɗannan ababa suna cimma bayi ne da izinin Allah amma rahamar Allah ɗin take sa wannan abun ke tasowa bayi jama'a mun fahimta hakan idan ka ga bayi a wahala a kunci idan kana so ka gane misalin malam da kyau ka ɗauka kamar mutane ne aka musu babban asibiti babban teaching hospital a cikin garinsu ina su ma suka roki a yi musu asibiti amma ai asibiti ba wajen daɗi ba ne ai asibiti ba wajen dariya ba ne ai asibiti ba wajen farin ciki ba ne amma kuma ina mutane suna da bukatarsa to duk lokacin da kaga mutane a rayuwa a cikin wahala da kunci da halin kakani kayi wallahi kamar asibiti ne da Allah ya samar musu jama'a mun fahimta idan mutum ya karye sai aka je za a dora shi lokacin da masoyansa suka rike shi kasan in za a rike shi ma sai ka samu masoyansa ne za su kama shi lokacin da aka matsa kafar zai yi ihu zai yi kururuwa to kai da kake jin ihun san idan baka san me ake yi ba sai ka ɗauka an zalunce shi ne jama'a mun fahimta amma kuma ana nuna mishi gata ne ana nuna mishi soyayya da kauna ne in uwa muna fahimta wallahi ko wahala ka ga bayi a ciki wallahi wannan soyayyar ce wannan soyayyar ce idan mutum ya gurde za a ɗora shi lokacin da mai gyaran ya kama kafan shi ma sai ya kama hannunsa wani sai ya ce ka sake ni wani sai ya ce sai ya kai duka haka ne ko ba haka ba amma abinda ake yi na matsa kafan zalunci ne ko kuma jin kai da rahama ce jin kai da rahama ce wallahi malam Allah bai taɓa wata alaka da bayinsa ba face alaka ce ta rahama da jin kai face alaka ce ta rahama da jinka yan uwa muna fahimta alaka ce ta rahama da jinka idan da mun san waye Allah in da mun san waye Allah da mun ji daɗi in da mun san waye Allah da mun ji daɗi sanin Allah kyautata alaka tsakaninka da Allah bisa yadda ka san Allah sani na hakika wannan sani da kamishi a bisa sunayensa da sifofinsa kamar yadda muke ambatawa shi zai baka mafita a rayuwa bayan Allah mun fahimta idan an je za a wanke ciwo idan an je za a yi allura ma yaro kai idan ka ji taron yaron idan ba ka gane cewa allura ake mishi ba in ka ji kukan sai ka ɗauka wani ya zalunce shi ne haka ne ko ba haka ba to shi ma da yake yaro ne bai iya gane me ake mishi ba to sai ya ɗauka shi mai alluran mugu ne gobe in ya gan shi sai ya kauce ya bada waje haka ne ko ba haka ba haka ne ar-rahman ar-rahman idan ka ga bayi a wahala a suratul tauba Allah yana magana akan kafirai da munafukai yadda suka zakalkale suke cutar da bayin Allah to Allah sai yana tura musu fitintinu yana tura musu jarrabawa iri-iri a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn yan uwa mu fahimci ayan nan da kyau Allah ya ce a wala ya rauna shin munafukai ba sa lura ne annahum su munafukai yuftanuna ana fitinar su ana jefa su a jarrabawa fi kulli amin a kowane shekara marratan au marrataini sau ɗaya ko sau biyu sai an taso da wata ƙura wata matsala da za ta addabe su summa la ya tubun Allah ya ce sannan ba su tuba walahum yazakkarun ba sa tunani tunanin da zai amfane su in uwa mun gane ayar ashe duk da munafukai ne kun ga bala'in da ake tura musu wai don su tuba ne to in don su tuba ne soyayya ce ko kuma kiyayya kaga dai munafukai ne a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain Allah yake su ba su lura ne kowace shekara sai an ingizo musu bala'i sai an turo musu fitina sau ɗaya ko sau biyu sun la ya tubun amma duk da haka ba za su tuba ba walahum yazzakarun ba za su yi tunani da zai amfane su ba idan kun kalli mafhumin ayan ashe kenan ana tura musu wannan jarrabawan ne sau ɗaya ko sau biyu kowane shekara don me don su tuba jama'a mun fahimta ashe kenan kaga wannan abin da aka tura musu ma an tura musu ne don su gyara wannan gyara ne ko kuma mugunta ne yara ne kamar a tura yaro ne makaranta bai tafi ba sai a ɗauki bulala a mishi ko a yi mai horo yanzu wannan horon mugunta ne ko gyara ne to idan kaga bayin Allah a cikin matsala wallahi rahama ta sa don a gyara su yasa aka sa su a matsalar ba mugunta ke sa a bar su a cikin matsala ba rahama da jin kai ke sa a jarabce su da irin wannan jarrabawan jama'a muna fahimta muna fahimta da kyau ko saboda ka ita ma wannan matsalan wallahi soyayya yasa aka jarabce ka da ita Allah ya ce kowace shekara muna jarraba su sau ɗaya muna jarraba su sau biyu Allah ya ce amma ba su tuba to ashe kenan kaga fa inda za su tuba ina da matsala ta kare ashe kenan kaga fa ana koro su ne ana so a dawo da su cikin rahama din jama'a mun fahimta a suratul an'ami ne nake ji Allah yake cewa falaula iz ja'ahum ba'suna tabarra'u
بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون farkon ayin gaba take cewa walaqad arsalna ila umamin ila umamin min qablika أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون to shine sai ce falaula iz ja'ahum ba'suna إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون to wannan ayan ma mu tsaya mu yi tadabburin ta da kyau jama'a Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika Allah ya ce hakika mun tura manzanni zuwa ga al'ummomin da suka je suka zo kafin ka jama'a mun fahimta ba kowace al'umma an tura mata manzo ba ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الله يسي حقيقة من تورا منزلني زواج الأمومين دا سكا زو كافينكا تو لوكتين دا الأمومين سكا بجري سكا كسو يدي دي فأخذناهم بالبأساء الله يسي سي مكا كاما سو سي مكا جرب تيسو دا تلوتي ميموني دا كنتر رايوا والضراء da kuma cututtuka da matsaloli sai ya ce la'allahum yatadarra'un ai la'allahum yatazallaluna wa yatubuna Allah ya ce sai muka jarabce su da talauci da kuncin rayuwa sai muka jarabce su da cututtuka da wahalhalu Allah ya ce don su kaskantar da kai su tuba ga Allah yo matsalar rahama ce ko kuma kunci ne rahama ce muna fahimta fa akadnahum bil ba'sa al busu huwa al faqr talauci rayuwa ta matse ta tsuke a shiga halin kakari kai Allah ya ce sai muka jarabce su da talauci wa barra'i muka jarabce su da cututtuka Allah me yasa kai haka yace la'allahum yatabarrauna don su miƙa wuya su kaskantar da kai su tuba su dawo daidai to ina dai jama'a mun fahimci wannan ayan ma Allah ya ya jarabce su da wannan matsalan ne don a koro su a dawo da su kan hanya jama'a mun fahimta ai rahama ita za ta sa amma mutum haka ko ai in mutum na da gata yake sa a yi mishi haka kamar wani ne sai ya ce ma Allah to Allah ai gashi sun ɗaiɗaice sun tagayyara sai Allah ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna tabarra'u me yasa lokacin da suka ga azabar mu basu miƙa wuya sun kaskantar da kai ba jama'a kun fahimci wato in an taba kan ana so ne ka koma kan daidai ko to wadda kullum yake so ka koma kan daidai in ma wahala aka sa ka an sa ka ne don ka dawo daidai soyayya ce ko kuma kiyayya ce soyayya ce ar-rahman ke duk mu'amalar Allah ta rahama ce ta rahama ce jama'a ai mu fahimta da kyau Allah ya ce na sa su a talauci mun jarabce su da kuncin rayuwa mun jarabce su da cututtuka me yasa sai ya ce saboda su dawo su gyaru su tuba su kama hanyar nagarta jama'a mun fahimta aka ce to Allah ai gashi kuma abin da ya same su sai ce to falaula iz ja'ahum ba'suna tabarra'u me yasa lokacin da azabar mun tazo ba su kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah ba Allah ce me yasa ba su yaka ba ashe kenan kun ga da ya turo abin abin da yake so a koma zuwa ga Allah ashe kenan kun ga wannan abin da ya turo din ina faɗa ake ma mutane jama'a mun fahimta a wani waje yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri nan ma Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna fasadi ya bayyana ya yadu kashe-kashe zalunci dannal da murnu da murɗel Allah ya ce ya bayyana akan tudu ya bayyana a cikin ruwa Allah to me yasa ya bayyana ya ce bima kasabat aidin nas ba'un din ba'u sababiyya saboda abinda mutane suke yi li yuziqahum ba'd alladhi amilu Allah kuma ya bar hakan ne ya faru da su don ya dandana musu sashin abinda suke aikatawa sai yace la'allahum yarji'un ko da su dawo zuwa ga Allah su tuba jama'a mun ji ko matsala kaga mutane a ciki wallahi rahama da tausayi yasa aka jarabce su da matsalar kuma sirrin matsalar shine saboda a kada su a kora su a kada su a kora su zuwa ga abin da ba zai cutar da su ba jama'a mun fahimta idan kaga mutum da sandansa ya bi dabbobinsa yana jefawa yana korawa so yake kashe su yasa yake kora su ina yana kange su ne gabarin abin da zai cutar da su to wallahi soyayyar kenan in ma baka gamsu da wannan ba ai ka gamsu da na asibiti kan soyayya yake sa a je ai ta dirka maka allura dare da rana ashe bara ka ce likita makiyinka bane abokin gaban ka bane jama'a ina haka ne wallahi malam inda za mu yi ta baje irin waɗannan duk alakar da muka ɗaga guda ɗaya in ka ɗaga ta inda tsakanin bawa da Allah ne sai ka samu tausayin sa yasa aka yi alaka to don me yasa don me yasa ba za mu kusanci Allah don me yasa ba za mu kusanci Allah ba kuma inda zaka gane lissafin nan zai fito maka a fili mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam lokacin da annabi yunus ya yi musu wa'azi suka bijire suka ƙi ya tafi ya bar su bayan tafiyansa sai suka yi imani wallahi jama'a har allah ya gangamo hadirin azaban za a zo a musu ruwan wuta irin wadda aka yi ma'adawa wallahi duka sai suka canza sai suka ustazance sai suka yi imani kawai sai eh karanta wanda annabi Yunus din yayi kawai duka sai suka rike wallahi hadirin sai ya zo ya wuce jama'a mu sake sauraron ayan nan da kyau Allah ya ce falaula kanat qaryatun qaryatan amanat fa nafa'aha imanuha Allah ya ce me ya hana sauran al'ummomi da alƙaryu da muka halakar da su Allah ya ce me ya hana su yi imani imanin ya amfane su jama'a kun ji ba an halakar da adawa an halakar da samudawa an halakar da al'ummomi da alƙaryu da yawa ba Allah sai ya ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha Allah ya ce to me ya hana waɗannan alƙaryu da aka halakar da su su yi imani imanin su ya amfane su Allah ya ce ba wadda ta ci wannan jarrabawa illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal kizi Allah ce sai muka dauke azaban kaskancin fil hayatid duniya wadda damu musu a duniya hadirin ya gangamo gashi nan to hadirin kuma ya iso ya samu suna bin Allah Allah ya ce sai hadiri ya wuce ashe dama wannan azaban saboda a kada su ne su koma kan daidai ko to da suka koma daidai ba ya wuce ba ya wuce duk wannan fitintunun da kaga muke cikin in mun gyara sai ya wuce amma in mun ce calculation za mu yi a yi kwamiti na tattalin arziki a yi kwamiti wallahi duk bata lokaci wallahi duk bata lokaci ai ai kwamitin in sun zauna sun san arzikin a hannun Allah yake a gunsa za a nema ko kuma a wajen wani a gunsa azabar ta gangamo wa mutanen annabi Yunus gashi a Qur'ani kashabna anhum azabal kizi fil hayatid dunya sai muka yaye musu muka kwaranye wannan azaban kaskanci da zamu musu a rayuwar duniya wa mata'anahum ilahin Allah yace muka cigaba da jiyar da su dadi zuwa lokacin da karshen ajalin su yazo amma an yaye azaban an yaye ko ashe kenan in kaga an turo bala'in to bala'in an turo ne don ka gudu ka gyara in ka gyara salum alum don Allah jama'a muna ganewa ashe kenan jarrabawa da ake turowa mutane jarrabawa da ake turowa mutane ashe ba ana turowa bane wai don a yi musu a more ko kuma a ninnika su abinda ake bukata su koma kan daidai su gyara sai a samu tsira jama'a mun fahimta arrahmani kenan wannan rahamar tasa kuma rahamar jin kansa shi yasa yazo ala wazni fa'ala yana da yawa shi yasa ake ma kowa da kowa kowa da kowa wasu ita kulla sha'in rahmatan wa ilma wasu ita kulla sha'in rahmatan wa ilma rahamar ta kai kan kowa ta kai kan komai to wanda ke da wannan rahama bai kamata a ce ka yi kokari ka nemi kusanci zuwa gare shi ba jama'a mu fahimta a wani hadisi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in Allah ya sanya rahama juz'i ɗari kaso kaso kaso ɗari fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an to Allah sai ya rike guda 99 a gurinsa jama'a mun fahimta rahama jin kai da Allah zai yi wa bayi kashi ɗari Allah ya kasa su sai ya rike casa'in da tara a wajensa wa anzala fil ardi juz'an wahidan sai ya saukar da guda ɗaya duniya famin zalikal juz'i daga wannan juz'i guda ɗayan da Allah ya saukar ya tarahamul kalku bayi suke tausayin junansu ka ji an ce an kai hari ka yi kuka in kaga yan gudun hijira hankalinka ya tashi duk a jikin wannan guda ɗayan aka sassamma mutane a jikin wannan ɗayan aka samma uwa uwa duk tausayin ɗanta nan a jikin wannan guda ɗayan ne hatta tarfa addabatu hafirha an waladiha kashe ta an tusibahu annabi ya ce ko dabba ka gani ya daga farcensa ya daga kafansa sama kar ya taka ɗansa ba don tausayi ba to duk a jikin wannan guda ɗayan ne sauran casa'in da tara annabi ya ce sai mun je lahira Allah zai ji tausayin mu da shi guda ɗaya aka kawo duniya arrahmanu guda ɗaya aka sauke a guda ɗayan nan a guda ɗayan nan in naka bayi da lafiya hankalinka yake tashi in bayi da lafiya hankalinka yake tashi in wani abu ya same shi hankali sai tashi a jikin guda ɗayan aka karkata dabbobi suke tausayin junansu to guda casa'in da taran an ajiye shi za a ji kanmu da shi a ranar alkiyama akwai wadda ya kai Allah tausayi me wannan rahamar me wannan rahamar bai kamata a ce a kusance shi ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha wata mata ce annabi da sahabbai suna tsaye tana neman ɗanta ta ɗauki wannan ta rungume ta rike ai ba wanda yake bukatan a bashi tausayin uwa mata da ta ɗauki ɗan ta rike ta cire nono ta bashi annabi sai ya ce musu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha annabi ya ce wallahi Allah ya fi tausayin bayinsa sama da yadda wannan matan take tausayin ɗanta duk yadda uwarka take son ka Allah ya fi ka son ka ko son ko soyayyen uwa ai soyayya ne ar-rahman ar-rahman ke haka shi Allah yake shi yasa kai ma idan kana son rahama da jin kai to abin da yake so abunka kai ma ya ga kana rahama da jin kai jama'a mun fahimta duk duk hulɗa Allah bai hulɗa da kowa bai alaka da kowa alaka mai kyau sai in ya ga kai ma kana da tausayi da jin kan mutane jama'a mun fahimta shi yasa ai malamai suka ce mustahabbi ne idan za ka roki Allah da sunayensa ba ana roƙonsa da waɗannan sunaye mafiya tsarki ba mafiya kyawu ba suka ce to mustahabbi ne in zaka roƙi Allah ka duba sunan da ya dace da bukatar ka sai ka roƙi Allah da ita jama'a mun fahimta in rashin lafiya ne sai ka ɗauko ashafi sai ka roƙi Allah da shi idan arziki ne su arrazzaku kenan ko idan tuba ne su algafaru kenan ko to sai ka duba wani suna ne ya dace da bukatar ka to haka bukatunmu na rayuwa na yau da gobe yadda ka yi mu'amala da bayi irin mu'amalar da Allah zai maki nan in ba muna fahimta saboda haka idan kana so ka ga rahamar Allah tausayi da jin kan Allah ya tuttudo maka ta ko ta ina to ka zan mai tausayi da rahama akan bayin Allah ai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a hadisi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu alaihi kurbatan min kurabi yawmil qiyama wanda ya kwaranye ma wani daga cikin musulmai wani kunci da ko tsanani da yake ciki a rayuwa jama'a muna fahimta wani ne yana cikin matsalar rayuwa irin yau yadda ake rayuwar nan sai ka zama sanadiyar kwaranye mishi abinci ne ka bashi kudin magani ne ka bashi wani taimako da tallafi ne ka bashi a cikin kuncin yau sai gashi a fara dariya sai annabi ya ce nafasallahu alaihi kurbatan min kurbi yawmal qiyama kai ma za a yaye maka wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da ake fuskanta ranar kiyama jama'a kun ji ko da aka yi maganan yayewa na kunci kai ma sai aka ce za a yaye maka ni kuna fahimtar magana aljaza'u min jinsil amal ko man yassara an mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah wadda ya sassauta ma wani da yake cikin kunci to sai Allah bai ce dan bashi aljanna ba sai sai yassara Allahu alaihi ni ma zan sassauta mishi fi dunya wal akhirah jama'a muna fahimta sai sai wa man satara musliman duk wanda ya suturta wani musulmi sai sai satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma zan suturta shi sai sai wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni wato irin abun da kai Allah da irin sai yake saka ma saboda ka in kana son lafiya cikakkiyar lafiya ka je ka taimaki maras lafiya lakani ne wallahi Allah zai maka arzikin lafiya na ban mamaki jama'a kun fahimta irin abin da ka yi irin wannan abin za a maka man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah ai kun gane magana a satin da ya wuce karatun da muka yi mun ta kawo irin waɗannan min sarsalu to koda koda aikin sharri ne irin wadda kai da irin wannan za a saka ma malam idan ka ji wai kajima kajima kai baka ji an zagi ubanka ba baka zagi uban wani bane in kana so ka ji an zagi ubanka daga nan zuwa magariba za a zazzage shi ka je ka zagi uban wani haka ne ko in ba ka yi ne ba da a maka ba amma yanzu kafin a sha ruwa ka je ka zagi uban wani yanzu da a bulbula ma ubanka a sha haka ne ko baka ba haka ne aljaza'u min jinsil amal saboda haka idan ka taimaka sai a taimaka maka tafassahu sai ce yafsahi Allah in kuka dan buda sai ya ce ni ma sai dan buda mu to rahama rahama rahama rahama in kana son rahama yanzu ka sha kwana a tsakanin mutane malam ka je ka gwada wannan ko na wani lokaci ka ɗauki rayuwarka da abin da ka mallaka na tausayin mutane malam ka ga canjin da zaka samu a rayuwa wallahi ina gaya muku ka ɗauki wannan salon ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai da rahama Allah na musu rahama irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma wadda kuke tare da su a ƙasa wadda ke sama ya ji tausayin ku to ka je ka gwada amma ka samu babu wanda ya san ka samu ba na taimako ba mai bin ka bashi ma bai san ka samu ba a ai matsala ba za ka rabu da shi ba baka taimaki kowa ba waye zai taimake ka ba ta ke in tansurullah yansurukum ba haka kaidar take ai shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sahabbai yadda suke son shi yadda suke kaunan shi Allah sai yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar Allah wato abinda Allah ya dora ka na rahama da jin kai yasa kake sassautawa sahabbanka waɗanda suke tare da kai jama'a mun fahimta ba Allah ne ya umarni da tausasawa ba a sassauta a rangwanta Allah sai ya ce fa bima rahamatin min Allah linta lahum saboda rahama ta ubangijinka yasa kake sassauta musu sai ya ce walau kunta fazzan alfazzu shine wanda ya goge akan yarba wa mutane bakakin maganganu walau kunta fazzan inda kai ma'abucin baƙaƙen maganganu ne ghalizal kalbi mai busasshen zuciya mugu lamfaddu min haulika da duk sahabban nan sun watse daga jikinka jama'a mu fahimci wannan gaban da kyau walau kunta fazzan inda kana yarba baƙaƙen maganganu wa mutane galizal kalbi kuma kana da kaushin zuciya lamfaddu min haulika da sun watse daga jikinka ashe sassauta musu da rangwanta musu shi tara su ko haka ne ko ba ku gane ba sassautawan ba shi tara su ba tunda ya ce inda kana kausasa musu da sun watse ashe wannan sassauta musu jin kansu saukar da alkhairi gare su ba shi tara su ba to kai ma in kana so ka ji daɗin ka sassauta musu jama'a muna fahimta kai ma ka sassauta to abin da ake bukata bayan mun fahimci Allah arrahmanu ne mun fahimci kuma Allah yana da rahama din to abin da ake kiran mu shine mu ma musifanta da sifa ta jin kai zuwa ga junanmu gwargwadon abin da Allah ya hore mana a cikin rayuwa to shi kuma Allah zai ji kanmu zai mana rahama jama'a mun fahimta kenan idan mun fahimci ma'anan arrahmanu Allah mai rahama akwai babban karatu a ciki ko akwai babban karatu a ciki Allah ya samu dace sai mu kwana anan gobe in mun zo sai mu shiga ar-rahim ko kuma kawai mu yi mu wuce mu tafi abin to Allah ya samu dace to gobe sai mu zo mu yi darasi akan ar-rahim yanzu ba mun yi magana akan ar-rahmanu ba rahama kuma ta shafi kowa da kowa to ar-rahim shi kuma bangaren masu imani ne nan ma za ka ga yadda Allah ke nuna jin kai da rahama mu waɗanda suka mika wuya suka yi imani Allah ya dace da mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin